Allah subhanahu wa ta'ala sannan wannan sura ita ce sura ta hamsin da biyar daga jerin gwanan surori waɗanda suke daga fataha bakara zuwa nasi hadisi ya inganta daga imamu turmizi radiyallahu rahimahullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad qara'atuha ala al-jinni laylatal jinni فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من يعلمك ربنا نكذب فلك الحمد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي درن على جنو لوكتن النبي يتهي يمسك القدي annabi ya karanta musu wannan sura sai annabi ya ce sun yi kuma mai da raddi mai da jawabi wanda yake kyakkyawa duk lokacin da na kai fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wasu ayoyin ubangiji ko alamomi ko ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa sai su ce babu ko daya daga cikin ni'imomin Allah ya ubangijin mu da muke karyatawa godiya na gare ka daga annabi ya kawo wannan aya sai su faɗi wannan magana saboda haka a wata ruwaya annabi simali asma'ul jinna ahsana jawaban li rabbiha minkum hadith abdullahi dan umar annabi yake cewa wanda yake cikin wato sharhin tuhfatul ahwazi na imam turmizi ma'ana sahihul turmizi sahihul jami' jami'ul saghir ko kabir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga annabi ya kawo karatun shi yace fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban sai aljanu su ce la bi shay'in min ni'am rabbina nukazzib annabi yace ai aljanu sun yi kuma ba da amsa ko iwi da sako wanda yake daidai ubangiji ta'ala yace ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ar-rahman ne Allah shine wanda yake mai jin kai jin kansa ya game komi a nan duniya mutane da aljanu dabbobi da itace komai da rahamar ubangiji subhanahu wata'ala yake tahiya ubangiji kuma ya halarci rahama guda ɗari sai annabi ya ubangiji subhanahu wata'ala sai ya dauki daya ya watso ta nan duniya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da rahamar ubangiji ne saniya idan ta saka diyanta take ɗauke kawata a hankali take ba dabba ta ba diyanta na abinci ko kuma nono ta sha sannan da shi ne wannan rahama ubangiji ya game dukkan mutane da aljanu kafiri da musulmi mai imani da wanda yake munafiki kowa yana cikin rahama allah guda ɗayan wannan he idan mutum ya yi aikin kirki bayan ya koma ga allah a ranar tashin kiyama sai Allah ya gama mashi da waccan tasa'in da tara da wannan ɗayar sai shiga aljanna Allah sanya mu cikin su allama alquran ya sanar da alqurani wannan da muke karantawa ubangiji ya sanar da shi ma'ana ya karantar da mu alqurani malaman tafsiri sun yi sabani akan cewa allama alquran ai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da alqurani ma'ana abubuwan da ke cikin shi na halal da haram wasu kuma suka ce a'a ai ya sanar da karanta alkur'anin kafin sanin hukumce hukumce ciki ubangiji ya ce allamahul bayan sannan allah ya sanar da bayani ma'ana ya sanar da shi bayani shi ma nan sai suka ce ai bayanin yana kumshe da waccan kalma ku allamahul qur'an ai alhalal wal haram an sanar da mutum ya san halal daga haram da alkhairi da sharri wasu kuma suka ce a an sanar da mutum ne ya san duniya da lahira abubuwan da suke cikin duniya na alkhairi wanda zai sarra su a lahira na alkhairi ubangiji ta'ala ce a shamsu wal kamar sannan rana da wata bi husban suna bisa kan lissafi ma'ana idan muka ɗauki rana lissahi ce a duniya haka wata shi ma lissahi ne sai dai mi wanne yake bin wani idan mun ce rana da wata duka a lissahi ne wane lissahin shi yake bin na wani yake bin rana haka ne ko yawwa a sai ayi rana ake yin wata ko to amma yanzu misali idan aka ce yau an ga wata da me ake aiki da shi da wannan yinin ko na ganin wata kenan sai a ce to yau ranar wata guda daya kenan rana ita take bin wata shi yasa musulunci yake da sana alkamariya shekara na wata yana hannun musulmi kenan rana ita take bin wata mi wajen lissafin duniya ba a cewa yau misali kwananmu ɗari uku da sattin da wani wane ne a mu musulmi zan mu hada lissafi sai mun ga wata daga wata ya tsaya mu sai dai da shi idan da ina da kwana 20 ko kwana 28 sai na ga wata yau to lissahi na ba daidai ba ne kin da wata bai dawa ashirin da takwas kenan Allah da ya kawo watan shi kenan lissahin Allah shi ne daidai kenan kaga sai in bu kwanan wata in yi lissahin rana shi yasa akwai sana shamsiya akwai sana alkamariya su wanda suke sana shamsiya kullum a nan suke mun kuma sana kamariya za ka sana canza shi yasa daga wani lokaci an yi azumi a rani wani lokaci a damuna wani lokaci a sanyi kenan ita kuma tana shamsiya kullum guri ɗaya ne kenan tana bin tana bin wata sannan ubangiji yake cewa wannan jamu wa shajaru ya fi juda to nan ma malaman tafsiri sun yi istilafi akan me ake kira da najam sai wasu malamai suka ce abinda ake nihi da najam saboda zawar shajar sai suka ce wannan najam duk wata shimka da yaɗo wanda bata da tsak bata da kafa bata cirawa ta yi sama to ita ake kira najam amma galibin hadisan da aka zo da shi hadisai ne wanda suke masu rauni akan fassara annajam da wato tsirrai wanda yake mai yaɗo an samu guda wanda yake hasan ne wanda ya kai wa martabar hassan akan cewa annajamu ana nihin dukkan wani tsirrai kamar su wake su gujiya da sauransu wanda ba su yin kafa su meke sama su ake kira annajamu wasu kuma malamai suka ce a annajamun nan ana nihin sarmamu na sama sai ubangiji ya ce wa najamu wa shajaru yasjudan da sarmamu na sama da itace waɗanda suke masu ƙwabri masu ƙafa su meke ya sujuda ni gaba ɗaya jinsu waɗannan guda biyu suna sujada ga ubangiji walakin la tafqahuna tasbihahum tasbihin su da sauransu kamar yadda ubangiji ya ce walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal abin da ke cikin sammai da ƙasa duk suna ba Allah sujada so sun ki sun so sai sun yi sujada ga Allah da wuni da rana sannan wasu malamai suka ce a wannan sujadai ai Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani ne akan sujada da abin da suke yi mana itace ai ba da jikinsu ba ne za su haɗa su yi sujada suna sujada ne da ni da wato inuwoyinsu kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أو آية الله سبحانه وتعالى يسي وظلالها أي إنوة لوك تند رانة تزاقا wato inuwa ta koma yamma idan ta huto ta karkata ta haɗi zaga ta komo inuwa ta koma gaba to he malamai suka ce wannan inuwoyi su ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore su gani ga waɗanda wato ake kira dabbobi ko kuma ake kira abin nan itace suke sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ya ce baka gani ba ga Allah ne abin da ke cikin sama da ƙasa yake sujada har ranai sujada take ga Allah da watan sujada yake ga Allah tarmamu suna sujada ga Allah jibal duwatsu suna sujada ga Allah wa shajaru da itace wa dawabu da dabbobi wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane sai ubangiji yace wa samaa rafa'aha sama Allah ya ɗaukaka ta kuma duk irin na'urorin da ake sawa ta hango sama har yanzu ba su hango ba dandar wato sama kamar yadda annabi subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun hau wata itaciya sai da ta tabo sama kamar ya sha hannun shi ya taba sama to har yanzu bulbushin gurin saman ma su gani ba har ma wato yana daga cikin irin na'urorin tasu mai tsawo mai gudu mai nisan tafiya mai sun kayo abu a nesa sai kwanan da ne suka gano wani abu wanda ake ta black hole kama wani bakin rami wanda gaba ɗaya idan sarmamuwa ta ƙare a yakin da suke fada ciki eh wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce idan sama menene wannan jimu abin da wa idan kawaki bun safara sarmamuwa idan ta waƙi aikin ta ya ƙare in su fada wannan gurin kaga kenan sai yanzu ne ma suka gano wanda kuma a cikin saman duniya ne walakar zayyana sama a duniya bi masabiha mun adance saman duniya da sarmamu har yanzu kuma ba su kai wajen sarmamu kadai abinda suke bibawa da shi shine na'ura mai hangen nesa za ta lura a wani abu har yanzu ba a yi ba wani wani inji ko wani jirgi wanda zai iya tashi ya je ya sarra wannan sarmamun inda shi to wannan sama ta duniya ce shi yasa ubangiji ya ɗaukaka ta sama rafa'aha ubangiji ya daga ta wada al-mizan sannan ubangiji sai kawa ya aza sikeli ma'ana Allah ya dora sikeli na na auna dukkan ayyukan da muke yi shine ubangiji yace laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist da idan mutane su tsaya da adalci a nan duniya akwai mizani sai Allah ya hana a tauye shi ko da mizani ma na sai da kosai fa idan dai kosan dan yan biyar ne to a mai ma'auni kada ya zama to wani babba wani ƙarami komi ya zama to an auna shi dan mutum ya mutu daga wailul lil mutaffifin alladina idza qalu ala nasi yastawfun ubangiji ta'ala ya ce allah ta ɗaga fil mizan don kada ku yi tsallake iyaka cikin mizani ku tauye mizani ku hana haƙƙin shi ku kasa yin daidaito litakuna ashiya kullaha bil haqqi wal adl idan an daidaita mizani komai sai zamanto da adalci da kuma wato haƙƙi kai ko da haƙƙi adalci mizani na me na shari'a ai kun gani dukkan wata mahakama wata justice da wani waye ga an dora sikeli don a ce nan gurin auna abu gaskiya ne saboda haka dukkan mutumin da ya zo a mai wato a auna laihin shi a mai hisabi a mai shari'a da daidai abin da ya dace da shi babu wannan dan wane ne ko wannan dan wane ne kamar yadda wato abun koyi gare mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da wata mata daga kabilar mahazumiya sai sata aka ce annabi wannan manyan mutane ya za a yanke mata hannu annabi ya ce lau anna fatima dungurungun ba wai ita wannan ba ma dangi fatima wadda take jinsi diyar annabi ya ce da zan sai sata da na yanke hannunta to haka ake so mutum ya zamanto adalci a shimfiɗa shi cikin ƙasa adalci a shimfiɗa shi ko ina dukkan wanda za a kai shi shari'a bai jin dar bai jin cewa za a mishi wato tauye mishi haƙƙin shi za a ba shi haƙƙin shi kamar yadda yake to idan aka kai da adalci ubangiji subhanahu wata'ala sai sanya mana alkhairi da albarka cikin ƙasa Allah ce wa qimul wazna kuma sannan mu tseda abin awo bil da adalci wala tuqsirul mizan kada mu tsare mu tauye abin awo bal zinu bil haqqi wal qisas bar dai mu auna shi da gaskiya da adalci wa zinubil qisatil mustaqim mu yi awo da abin awo wanda yake matabbaci daidaitacce sai Allah ya ce wal arda wada'aha Allah ya ce kasa mun ajiye ta mun shimfiɗa ta lil anam dan talikai kuma me taliki dukkan abin da ba Allah ba shi ake kira taliki to Allah ya sanya kasa dan wannan kada ka zo ka kori wani daga kasar shi kada ka kori wani daga inda yake gidan shi shi yasa musulunci aka hana kada mutum ya ƙara gidan shi da gidan wani kamar tsawon shibra ma haka tsawon ɗani ma haka kaka ƙara idan ka kara annabi ya ce ranar tashin kiyama tun daga sama ta daya za a cibra wannan kasar a yi kasa a dauko har ya zuwa kasa ta bakwai a cibra ta wannan iyaka da kaci ta wannan mutumin a kulkure ta a dunkule ta a dora akan mutum a ce wuce sirari babu ekilibir babu komi haka zaka wuce gashi kuma ya yi gashi siririn taka ya fi takobi kai a ce bi huce za ka iya hucewa wallahi duk wannan wannan duniya kawai abu ne wanda yake na duniya a nan za mu bar shi mu yi kokari mu rabu da shi mu yi kokari mu ci halalkinmu duk wani abu wanda yake na haram kada mu zama to mun yi ta'amuli da shi sannan ubangiji ya ce fiha fakihatun nan ne gowa qimul wasna bi nam fiha fakihatun a cikin wannan kasar za ga akwai ababen marmari mukhtaliful anwan was-su'un war-rawaih ma'ana launin su za ga kamannin su daban-daban ai ka ka baiwa masara ce ko to haka ita ma malo masara ne kuma shi ma yanda yanda ka san yan tsaga haka ka baiwa yan tsaga sai dai ni dandanan su dai ne ba dai bane kamshin su dai ne ba dai bane kuma wa yusqa min ma'in wahid Allah yace ana shayar da su da ruwa guda daya Allah yace wan nakhla zatil akmam sannan ubangiji ya sanya itacen da bino ma'abutan kumshi yani kumsa ma'ana kumsawa al akmam shine dukkan abin da zai zamanto a cikin abin nan an darme shi haka ko kuma an mai gida to shi ake cima akmam alkum in ka ɗauki kuma hannun riga ne to amma a kimam a nan ana nihin dukkan abin da yake da kwamsa shi ake ce ma kamar gujiya kamar wake sai an bare to shi da bino shi kuma cikin ne ba a so wajen ake ƙauna ma'ala allah subhanahu wa ta'ala ce za su akimam sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wal habbu zul asfi wal raihan sannan da dukkan wata ƙwaya ma'abucin shoshiya ko kumshi war raihan da wanda suke masu kamshi Allah subhanahu wata'ala ya ce duk an sanya a cikin wannan ƙasa don mi ayoyi ne na alamun ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala da ya bamu kamar yadda wani sha'ari yake cewa ya furji min habbahu fi ru'usihi fa fihi zaka ayatun liman kana wajiba ai yana daga cikin ayoyin Allah mutum ya kalli irin abubuwan ma da yake shimkawa ka shimkawa ke ne ga kamannin shi daban ne ka shimka gujiya ya ga kamanninta daban ne ka shimka hatsi ka ga kaman kuma duk da ruwa ɗaya ake shayar da su wannan ruwan kuma ya yi tasiri a gare su su tashi amma idan ka ɗanɗana sai ka ji launinsu ƙamshinsu ɗanɗanansu ya canza to wannan kaɗai ya isa mutum ya san ayoyi na Allah da nemomi na Allah ya gode ma Allah shi yasa ubangiji da ya kare zana wannan sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wasu ayoyin alamomi ko nemomin ubangijin ku ne kuke karyatawa wanne ne za ku dauka ku karyata Allah ku ce babu Allah shin mutum dan adam da Allah ya shimfiɗa mai ƙasa ko ku fawaki ababen marmari daban-daban wanda daga cikinsu akwai wanda yake mai yalo a ƙasa akwai wanda yake mai kwamsa akwai wanda kawai daga an tira sai sha da sauransu ba ya ɓare ba da sauran irin abubuwa na ni'ima kamar gwaiba kaga daga an tira kawai sai dai ka wanke ka sauna ba sai ka ɓare ta ba amma idan ka ce kwakwa sai ka sauna ta kaga akwai akwai tashin hankali dole sai an karya ta an kudda tukun a samu abin da ke ciki duka wannan an shanye su ne da an shanya an shayar da su ne da ruwa guda kuma wannan Allah yake nuna mana don mu gane kudura Allah mu koma ga Allah mu bauta mishi na'am خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo su ni'imomi idan na baya ba su ishe ka ba ishara to ga wasu nan ubangiji ta'ala ya ce khalaqal insan Allah shi ya halicci mutum min salsalin daga laka yumbu mai amokal fakhari wanda idan ta bushe sai ta zamanto kamar kasko wanda ake yin randa irin wannan kasai da ita ce asalin mutum dan adam kuma shi annabi adam ma da aka halitta shi tunda Allah ta halakal insan ya halitta mutum da laka kai yanzu da laka aka halitta ka a yanzu asalin ka ne laka annabi adam kullukum min adam wa adam khuliqa min turab dukkan mu daga adam ne amma adam an halitta shi daga kasa su sauran mutane sai Allah subhanahu wataala ya halitta su daga mi an-nutfa alaqa mudghah duka wannan daga su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya kawwana halitta kuma da gaban bayan annabi adam shi annabi adam shine Allah ya halicce shi da laka wanda take mai amfaka shine wasu malamai suke cewa annabi adam ai bakin mutum ne asalin mutum na adam kenan baki ne ba kamar yadda wancan mutumin dan falsafa yake cewa asalin mutum biri ne da gogon biri ne yana haka aka jima ya dan meke aka jima ya dan meke to su ma kansu kafirai sun mai raddi suka ce a'a mu asalin mu a buri an halice shi a buri shi mutum dan adam an halice shi mutum dan adam kenan ba eh kowanne hanyar shi daban ce eh to Allah subhanahu wataala farko wanda ya halitta shi ne annabi annabi ne ma adam su mutanen wanda suke abin da masu rubuce-rubuce na zamani na yanzu ba su da tarihin can farko ba su da amma a cikin tarihi sai ka ji sun ce asar alhajar alkadim lokacin dutse lokacin da komi dan adam kawai da dutse yake aiki in ma kibiya ce sai ya ta dutse in ma shi ne ba ya na dutse baya da gida kawai ya kogo sai saman itace haka dan adam yake baya da kaya sai ganyen itace yake darma a jikin shi to kaga ba su san asalin annabi adam bayan da ya sabka bayan duniya da sauransu me yasa saboda ba a rubutawa ne shi musulmi bai rubuta ba a wannan lokacin kamar yadda malaman tarihi wallahu alam suka ce farko wanda ya fara ma rubutu cikin adaba shine annabi idris shine ya fara zana rubutu kaga musulmi ne kuma sannan da musulunci ya zo ana rubuta qur'ani ba iya ba wasali suwa suka hudu ali ibn abi talib da abu aswad du'ali sun suka hudo ma alkur'ani diya saboda ajamawa kamar mu wanda ba ma jin larabci a rubuta a mashi diya da wasali don kada a cakula kalmar ubangiji kada ka mai da maf'uli zuwa fa'il sannan wanda ya hudo alamatu tarqim shine wani ana kiran shi hawarizani shi ya hudo fatila har ma na taru su gani ya hudo fatila mankuta point d'interrogation point d'exclamation duka da wa'annan abubuwa duka gaba ɗaya shi ya fara hudu su huwan da ikhtaraha shi ya fara hudowa ta kwanna saru masu gani suke ai kun gani fasilai irin ta mace ita ma wannan ta sai dai in za a yi ta daga hannun hagu sai a jiya ta sai haka to duka wa'annan musulmi ne suka fara hudowa to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa khalaq aljanna Allah shi ya halitta aljani min marijin daga tatacce wuta halishan wuta min nar shine na wuta halshe na wuta babu wani hayaki a cikin ta ma'ana wutan mai ci balbal ita ce Allah ya dauka ya halice yanzu kai ka iya kama wutan haka ka tayi da ita to ubangiji ya halicci wato mala'i wannan me yake alshani da wannan wutar Allah ya halice shi bayan halitta dan adam da laka shi kuma aljani aka halice shi da ni da wuta fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wasu ayoyin ko alamomi ko kuma ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa rabbul mashriqai ne kuma ubangijin shine ubangijin mahuda biyu ta rana me yasa Allah ya ce mahuda rana guda biyu saboda wata rana zaga rana ta fito daga gusun gusun haka ta hada nan wata rana zaganta daga tsakiya kuma ta hada tsaka kenan tana da mahuda guda biyu sannan mahadarta guda biyu shi yasa ubangiji ya ce shine ubangijin mahuda guda biyu da mahada guda biyu fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wasa ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa sannan kuma kaga dan adam da Allah ya mai haka sai dan adam sai ya gane in ba dan in ba ma anan galibi zaka ga waɗanda suke injiniyoyi za su yi gida kamar irin kasashen masu zahi ba ta tunkarar rana kawai a yi daki yana kallon yamma ko daki yana kallon gabas za ka gani ko da kalas-kalas ce za ka ga eh gusum take kallo ko arewa me yasa dan a kauce ma rana da zahinta kuma za ga duk ɗaki mai kallon gusum ko arewa ya yi daɗin kwanci da sanyi da sauransu sannan ubangiji yake cewa marajal bahrain yaltaqiyan Allah shi ya cuɗanya kogi guda biyu waɗanda suke can wajen afirka da shid kogi ne guda biyu suna tafiya amma wannan shashen shi ruwa ne mai daɗi na sha wannan kuma shashen ruwa ne wanda yake mai zarni bai shayuwa sannan kuma a saman su za ka ga kamar wani tsari wata kuma fara kamar zare ya mege a sama me yasa saboda gudunsu tafiyarsu da suke in ka ɗauko nan ka zuba anan sai ya koma gurin shi in ka ɗauko wannan ka zuba hannun sai koma gurin shi dalilin ya saya wani sumarin wanda ake wanda ke shiga ƙasar ruwa ya ɗauko abubuwan cikin ruwa dalilin shi ya sa ya musulunta amma kaga duniya sai shiru ta kyale dan ka faɗi da ya sha ruwa a nan ya ji mai daɗi da ya ja kuɗa ya sha ruwa sai ya ji zarfi kuma ga su eh gaba kamar su guda kamar su ɗaya ruwan da ya fito yana faɗin abin mamaki ya fi ceto wannan ai tuni Allah ya faɗe shi cikin alkur'ani saboda aka yi imani sannan ubangiji yake cewa ya kharuju ko marajal baharaini yaltaqiyana suna wato suna haduwa juna tare da su suna gudu tare Allah ya ce bainahuma barzakhun la yabghiyan tsakanin su akwai wani tsari ko kuma tsari wanda layan biyar bai lalacewa kai ba ka zo maka go abin da aka sa aka kare babu wata kwalba babu wani ruwa ne ne gaba shi gaba daya amma Allah ya tsara nan bai shiga nan wannan bai shiga wannan ai ko isan su ne da ruwan kasa ai zai cakula sai dai daga baya ya yi sama ko ko ka hada miya tsanwa da da ja ai ka ga rasa gamu ko ko ba sa gamu ba ko gama koka da fanta ai suna gamuwa to amma wannan ruwa gashi ruwa ne wanda yake ruwa ma'iyyar amma bai gamuwa me yasa wallahi dan mu gane akwai Allah subhanahu wataala wanda shi ne yake tsare da shi sannan Allah ya ce bainahuma barzakhun la fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa ya kharuju minhum al-lu'lu'u wal marjan kuma daga wannan teku daga wannan ruwa ake fitar da lu'lu'i shine diamond wal marjan da irinsu wato marjani wani irin yaji ne wanda ake hudda daga bakin tsuntsa idan an hudo shi ake sakawa ya zamanto abin rinawa da sakawa da sanyawa a jikin mai tsada Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karaitawa wala ul jawaril munsha'at fil bahri kal a'lam sannan ubangiji yana da jiragen ruwa wanda suke fararru an yi su an kera su wasu kazansu na katako wasu kuma kazansu na karhe bakin karhe kai wasu ma kaburin karhen ya kai santimetar takwas ko goma saboda kihi kai huda shi duka wa'annan allah ya hore shi za ka ga ya hau saman ruwa yana gudu Allah ya ce kal'alam idan ka gansu kamar duwatsu al'alam shi ne dutse alam Allah subhanahu wa ta'ala ya girka su a cikin ruwa yanzu nan idan ka dauki allura ka jefa ruwa nitsi a zarti amma ga bato wanda yake dauke da ton ton kuma karhe ne ubangiji subhanahu wataala dan yayi shi ne dan haka Allah ta yi wala bil jawar yana da jirgin ruwa su kadai kera wacce suke amma abin na Allah ne nawa ya lalace nawa ya kare ya fada cikin ruwa nawa hayyar suha bai taɓa yin accident ba duka wannan kaya ne na Allah subhanahu wataala dan mu ga wato ni'imomin Allah mu yi imani da Allah subhanahu wataala na'am كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ta halatta kullu man alaiha fan duk abin da ke bisanta karewa yake fala taskut hatta taqra yani fal kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wasu malamai qurra'u suka kamar imamu sha'bi yace idan ka karanta kullu man alaiha fan ka kai shiru ka ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ai dukkan abin da ke bayan ƙasa ƙarewa zai yi abin da zai saura kawai shine ubangijinka ma'abucin girma da ɗaukaka ubangiji kaɗai zai saura kullu shay'in halik illa wata komi zai hallaka sai dai ubangiji subhanahu wata'ala wa qad na'ata ta'ala wajhu al-karim fi hadhihi al-aya al-karima bi annahu zul jalali wal ikram ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da cewa yana da huska a cikin wannan aya da wata aya ta wata sura daban da ayar da Allah ya ce wai buka wajuhu ma'ana abinda zai saura huskar ubangijinka sannan can wata aya Allah ya ce kullu shay'in halik illa wajha komai zai halaka sai dai huskar ubangiji to anan sai malamai suka ce huwa ahal huwa ahal an yajalla fala yu'sa ubangiji shi yayi kamata a girmama ka a saba mai wa an yuta'u fala yukhalaf a mai da'a ka a saba mai ma'ana idan Allah ya ce huska kenan Allah yana nihin kansa gaba daya zai yi saura babu wanda zai saura kamar ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya ce wasbir nafsaka ai wajhikin wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kai hakuri da wanda suke wato roƙon ubangijin su sahiya da maraice suna neman yarda Allah ai kaga waje yana iya zawa huska amma ta ɗauki wata ma'ana daban ai zatin ubangiji Allah da kansa shine waje rabbika wa yabqa waje rabbika ba za a ce ba huska kaɗai za ta yi su a'a zatin ubangiji ne ubangiji da kansa zai saura sannan kamar yadda Allah yake cewa kullu shay'in halik illa wajha komai zai hallaka sai shi kadai ai yana nihin bi zati ubangiji kansa sannan nan sai aka nuna maka ai ana iya canza magane ana iya canza zancen huska ya zama wani abu daban sai aka ce wasu birnin saka ka yi haƙuri ka zamna da mutane ka haƙurtar da ranka ma'allabi ne da una rabbahum tare da wanda suke kiran ubangijinsu bilgadati da sahiya wal ashi da marece yuridu na waje suna neman yarda shi kaga nan huska ya ta canza sai ta zama to yardar ubangiji ana sannan Allah ta'ala yake cewa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wasu ayoyin ubangiji ne ko alamomin ubangiji ko kuma ni'imomin ubangiji kuke karetawa yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tambaya ayu annahum yas'alunahu bi lisani halihim suna tambayar ubangiji da halishan halayyarsu وقال وقالهم وأن كل يوم هو في شأن suna tambayar ubangijinmu a nan yake ko kuma mu roƙe shi ko kaza da sauransu sai ubangiji ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irba'u li anfusikum ku sauƙaƙa ma kanku wanda kuke roƙon ba nesa ba yake yana kusa da ku eh kullu yawmin huwa fi sha'an wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka da ni to ka ce ina kusa ujibu da'awar da da'i da da an to nan ma yas'aluhu man fi samawati wal ard ai wanda ke cikin sammai da ƙasa suna tambayar ubangiji kullu yawmin huwa fi sha'an kowane yini Allah yana cikin aiki da ubangiji misali abinda ba zai zama to ba kuma la menene la ta'khudhuhu sinatun wala nawm barci ko gengedi baya kama Allah da Allah zai kau da kai daga duniya sai gon daya da duniya gaba ɗaya ta lalace kowane abu Allah subhanahu wata'ala yake gudanar da shi komi ubangiji yake gudanar da shi dan me dan kada mu hallaka a lokacin da lokaci bai yi ba to wannan shine yake nuna mana cewa mu gode mu ayoyin ubangiji sannan mu san ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi akan mu na'am سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواز من نار ونحاس فلا تمتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ta'ala sanafrugu lakum za mu yi hukunci a kanku ai sanaqadi lakum za mu yi hukunci gare ku ayyuha taqalan ya ku yaunin halittu guda biyu an ce yaunin halittu guda biyu ana nihin mutane da aljanu eh shine Allah subhanahu wata'ala yake ni Allah ya ce ai za a yi hukunci a kanku ya ku waɗanda su yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalain kamar yadda annabi ya ce a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu aka sanya shi cikin kabari idan ya kasa amsa tambaya ta munkar da nakir za su bige shi da wani maka'im na bakin karhe wata guduma ta bakin karhe zai yi kara ya ce wallahi kowa sai ya ji karan ya suma hukulla shayin illa sakalai kowa sai ya ji karan banda yauni guda biyu su ne mutane da aljanu shi ma wannan allah ya haka ne don mai hikima tasa don duk wanda ya ji kukan ɗan wuta a cikin kabari to bai ƙara shigantaka yanzu nan a ce duk wani mai shigantaka a zaro sarƙa daga sama suna mutane suna gani a jashi wuta tana ci balbal ai kaga duk za a rage fale ko duk za a rage shigantaka duk wani mai aski yana yana yana tafiya irin ta wadda Allah subhanahu wata'ala ya hana to za ga ya rage ya koma ga Allah sai ya shi da jallabiya eh yana lezamtar masallaci yana asawaki yana tsoron Allah yana kai nika a gidansu idan ku ba haka ba za ga mutane suna ta shegantaka to wannan da Allah subhanahu wata'ala amma haka furan da abin za su gani a hili amma kuma su ƙara nacewa cikin wato saba ma ubangiji kawai Allah ya yi su ne don ya cika wuta mu ya samu aljanna Allah sanya haka Allah ce ya ma'asharal jin ya ku taron aljanu wal insu da mutane in istata'tum ranar kuma wannan ranar da ubangiji subhanahu wata'ala ne idan Allah ya tada kiyama mutanen farko da na ƙarshe da mutane da aljanu sun gamu guri guda mala'ikun sama ta farko sun kewaye musulun kamu biyu mala'ikun sama ta biyu musulun kamu biyu har an mala'ikun sama ta ɗaya mala'ikun sama ta uku duk taron musulun kamu biyu mala'ikun sama ta hudu musulun kamu biyu har ya zuwa ta bakwai sannan ubangiji zai zo da al'arshi yana al'arshi wanda yake ɗauke da shi shine mutum wato mala'ika guda takwas wa ya hamil arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'ika takwas zai zo yana dauke da wannan da al'arshi na Allah sannan kuma Allah ya turo wuta tsakanin mutane ita wannan wutar ta jahannama karfin gaske gare ta karanta karanta da za a ce a dan bude sharan golin kasa da daya da sai halakar da mu saboda karan ballantana hagaginta zahinta da kuma gubar da take ciki warin da za ta rika aikowa sannan tana da lizami dubu saba'in lizami birkin da yake rike ta dubu saba'in kowane lizami wanda yake rike da shi mala'ika dubu saba'in ashe ba karama ba ce sannan kuma sai ta kubce musu saboda karhinta annabi kada yake rike ta in ya rike tana abin nan mala'iku za su mata tsawa su ce biki san waye yake rike da ke ba ta kwanye ta yi abin nan ta ce ya Allah to a bada rabona in fara lasa sai a ce wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun me ya godiya kowa ya rabu a yi gida dubu dubu sai a yi jeran dubu dubu ashe mutanen ba kadan bane daga cikin dubu a ce 999 su ne 'yan wuta shi ne rabanki ɗaya ne kawai don aljanna sahabbai da annabi ya faɗa haka ne suka hurgita sannan kuma a lahira wanda bai san wannan ba yau mai ja'al wulidana shi ba za ga yara ƙanana suna hurgura a ranar kiyama saboda hurgucin wannan magana sannan ubangiji subhanahu wa annabi ya ce musu a'a ku ajiye hankalinku akwai wasu halittu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wanda su wannan halittun ɗayanmu dubinsu ne ɗayansu bai mutuwa sai ya ga jikoki dubu a tare da shi tukwan ya mutu sun lullum kamu to su ne ya ajuja wa majin su ne ji a cika wuta da su tukwan a ɗauki mutum ɗaya a kan Allah ya kare mu to Allah ya ce ya ku taron aljanu da mutane in istabatum idan za ku iya fa an tanfuzu ku zarce min aqtaris samawati wal ard daga sassa na sama da ƙasa tanfuzu to ku zarce ku sai duk inda kuke so ma'ana an zo taron kiyama da aljani ya gwada aljanci shi tsere ya fita daga wurin mutum ya gwada dubara shebar gurin Allah ya ce idan za ku iya ku yi la tanfuzuna illa bi sultan ba za ku iya ba sai da hujja fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wasa ni'imomin ubangijinku ne kuke karyatawa yursalu alaikum ashwazu sannan ubangiji subhanahu wata'ala yace za a aiko muku ai ashwaz abinda ake cewa ashwaz shine lahab bakin wuta min narin na wuta wa nuhasun da nakakkiyar tagulla fala san tasiran ba za ku nemi taimakon Allah ba ma'ana ba wanda zai taimake ku ko da kun nemi taimako ma to ba a taimaka muku saboda kun cancanta ku shiga wuta Allah ya kare mu sannan ubangiji ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wasu ayoyin ko kuma ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa na'am
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله تعالى نتوى فإذا شكت السماء يا عند سما تتعي رانا كياما كنا آية سنة نونة سوى سما ذات تتعي أنا نونة علامون كياما تتعي أي ما شاكلها من العالم الواردة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية كما عند الله يتي ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا رانا ذاك كما تاقي كو ملائكة سنة تسكروا فنالت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهكت Allah ya ce to sama idan ta tsage fakanat wardatan za ta zama to kamar ni kamar ajim kamar shar fata fata jajjawur Allah subhanahu wata'ala ji ya hudda wannan launin nata na shudi ta zama to kamar jan fata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Anas bin Malik ya zo da shi yace yub'athu nasu yawmal qiyamah was sama'u tatushu alaihim za a tada mutane daga sama ko kuma za a tada mutane ranar tashin kiyama sama tana musu daga ma'ana kamar ruwa yana zuba a kansu Allah subhanahu wata'ala da kaga wannan alamu to ka tabbatar da cewa lokacin tashin kiyama ne yayi sai kai shiga taitayinka sannan ubangiji ya ce fa yau mai zalla yi su'al an zambi ko fa bi ayi ala rabbi kuma su kasima da wasu ayoyin ubangijinku ko kuma ni'imomin ubangijinku ne kuke karaitawa fa yau mai izin a wannan yinin la yi su'al an zambi in sun wala jan ai ba a tambaya game da zunubin mutum mutum ko aljani kowa ya san abin da ya je ma Allah da shi idan kana alkhairi ne to mutum ya sani in sharri ne kuma mutum ya je da shi ya sani ha za yi mulayin tsakon wala yi uzanu lahun faya a sassan shi ne wurin da kowa bai magana ba a baka ma hanzari ballantana ka yi magana ai ka san mutum dan adam akwai dubara za ga yana so su kai ce ya allah ni ban sani ba ni ina tsoron ka amma ni ban san ba lokacin da na je na aikata ya yi daɗin baki da bakin shi ko allah ya ce al-yawma nahtimu ala afwahihim a ran nan za a rihe bakin wato kallimu na aidihim abinda zai yi magana ya bada shaida shine hannu duk satar da kai duk kisan da kai duk zalimcin da kai da hannu sai Allah ya nuna maka wa ta shahada arjulihim kuma kafafun su zata bada shaida kafar zata zo ta ce eh ni na dauke su maka kai gurin kenan ga kafa ba hannu ya wadi kafa ta shaida babu abin da zaka ga ma Allah kana dan shakku sai a kawo kasa yau mai idan su haddisu akhbara ha sai ta zo ta bada labari ta bada hoton ka ga abin da kai ma kai ne ga kanan kaga shikenan wannan hujja ta kare Allah ya kare mu sai Allah yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala fa yawma idzin nam yu'rafu al-mujrimuna kai a wannan yinin miyagun diya masu laifi kawai an san su bisi mahun da alamominsu alamu gare su daban-daban sannan kuma ka biyo bayan wanda wanda yi ka shaidar saka idan kai mawaki ne sai ka biyo bayan imrul kaisi ya huce idan kasuwa ta hana ka bin Allah subhanahu wata'ala sai ka biyo bayan umayya bin halaf idan kuma mulki giya mulki ta dauke ka har kake zagin Allah kake bin Allah sai ka biyo bayan fir'auna idan ku shaida shaida ne saboda kai kana matsayin minister ko kana matsayin wani mukami da aka baka shugaba ya baka sai kake kin gaya mashi gaskiya kana shaida to sai ka biyo bayan hamana dukkan wani mutum a duniya wanda yake gwanin shaidantaka to akwai wanda ya shi ya wuce wanda suka yi sun wuce baya kai hada da karu da ma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halaka da shi ce Allah ta yi kai baka san ba akwai wanda suka yi ka tara dukiya a can baya wanda Allah ce ma inna mafatihahu la sanu bil usba kilan mangaza shi kadai mutum goma ko arba'in ko tamanin wata baya ba su iya dagawa saboda yawan wannan kile ne na mangaza ballatara kuma abin da ke cikin mangazin kuma mun san dukiyar da in abinci ne zumuwa ne cuku da sauransu in kuma dukiya ce zinariya ce da azurfa da sauransu su ne dukiyoyin nan to ubangiji ya ce yi urafin mujirimuna za a gane miyagun diya bi simahun da alamominsu ta zuharu alaihi wadda za ta bayyana a gare su fa yi wa hazu bin nawasi wal agadam sai a kama su da kwalkwalar kansu a kama gashi kuma a kama kawafin kamar yadda ake ma yaro tali-tali to suna su gashin ake kamawa a kama kawai sai a wurga mutum wuta Allah kare mu Allah ce hazmi fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wasu ni'imomin ubangijin ku ne kuke karetawa Allah ce hadihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun wannan ita ce wutar da miyagun diya suke karetawa eh kowa yana cewa waye je gani sai mutum ya yi ta hole ta more ya tufuna baina ha wa baina hamimin an za su kewaya tsakaninta da tsakanin ruwan zahi wanda yake tafashashe Allah kare mu Allah ya ce idil aglal fi anaqin wa salatul yasabuna fil hamimi thumma fil nar yusjarun ai wuta kenan Allah ya ce yusufu baina fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban daga wasu alamomi ko ni'imomin ubangijinku ne kuke karyatawa kuma insha Allah kenan anan za mu tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya rahe mu khairul kalami ma qalla wa dalla li'anna al-kalama yunsi ba'dahu ba'da inda kai tambaya in ku babu sai mu yi addu'a alaikum salam eh na'am eh wadda zai ramu ko to hadisi ne guda biyu ma fata kun fa'atimmu annabi ya ce abinda ya huce ku cika wata ruwaya faqdu kurama to kaga in ka dauki hadisin ramuwa kamar misali a ce wannan ta bace a ce he ka ramo ta kina ba ka so bukatuwa kuma ba ka so ba siririya sai ka so irin ta kenan ramuwa ce sai ka yi ta kamar yadda ta huce ka alhamdu da sura ana ji idan kuma cikowa ne za ka yi kawai sai ka ciko adadin raka'ai ɗaya ce aka huce ka biyu ce uku ce to sai ka ciko su kawai alhamdu kadai zan karanta ba tare da ma ana jin karatun ba eh wannan shine haka malamai suka ce na hadisi idan mutum zai rama wato sallar shi wallahu alam yawa to annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya ma sahabban shi bayani ya ce kamar yadda yadda Allah yake tausaya ma al'umma annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu mutane za su shiga aljanna tare da su akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko kayansu ma ba a kallo kawai ta za su huci sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya hudu wannan sai wani ana kiran shi ukasha bin mahsin sai ce ma annabi roƙa mana Allah ya zamanto daga cikinsu sai annabi ya ce kai kana cikinsu ma'ana yana cikinsu zan da za su shiga aljanna sai wani ma ya tashi ya ce roƙa min Allah ne ma to sai annabi hikima sai ya ce ai ukasha ya rigaye ka ma'ana a da ɗaya ce ita ma ukasha ya rigaye ka kenan kaga ba a ce ban da kai in annabi ya ce mishi bayan da shi dan wuta ne ce ukasha ya rigaye ka kenan ba mamaki wata hanya kuma ya shiga aljanna shi to kaga kuma in aka ce a fadi a nan duka sai a rabe aljanna ta tsaya wurin sahabbai ba mutanen yanzu ba sa samu ba ba mamaki a samu har yanzu to sai sai me sai bayan annabi ya shiga gida sai mutane suka yi ta bayani wannan su ne ne kai la'alla wanda aka haife su a musulunci su taɓa yin shirka ba kai la'alla mu ne sahabban annabi sallallahu alaihi kowa da yake faɗi annabi ya fito ce alama za ta dukkun me ne kuke tattauna suka ce ai bisa kan mutumin nan guda dubu saba'in wanda zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ya ce humul ladina la yatatayyarun wa la yaktawun wa la hayya zuwa alhadith su ne wanda ba sa canhi sannan ba sa ruqiyya ba sa nema a masu rikiya kuma su busi yi kawai san dogara da Allah ko rashin lahiya suke da kanta rashin lahiya har Allah ya warkar da su ba sai sanin magani ba eh haka suke to irin su ne za su shiga aljanna amma kuma musulunci bai hana ba mutum ya je ya nemi magani na shari'a eh bai hudda ma ba imaninka yawwa to wannan su ne masu shiga aljanna haka to gaskiya dai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuna magani na farko ya ce shi ne yin ƙaho amma mutum ƙaho sannan ko shaushawa haka ta hili ko shan zumuwa wannan su ne magunguna sannan annabi ya ce mutane suna yin sakiya ya ce amma ni bin yi umarni ba a yi sakiya kenan bai mai da ta magani Allahumma illa kawai turaren tunda in kai turaren bai da wani